ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na Nabiyur Rahama sallallahu alaihi wasallam littafin yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan ba a manta ba muna karatu ne a fatahu makka da kuma abin da yake faruwa a wannan yini da fatahu makka mun karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi afwa da falala da baiwa ga Qurayshawa sannan wannan abin sai ja suka ga cewa to ai abin da ya kamata kaɗai shi ne kawai su musulunta su mi ƙauya da haka da yawa daga cikin suka fara yi manzon Allah mubaya'a wanda mun karanta idan malam ya kawo mubaya'a shine manzon Allah ya bude hannunsa mai albarka sai mutum ya ɗaura hannunsa akan hannun manzon Allah ta salama ya tabbatar mar da saƙon da Allah ya turo mar ya yadda ya yi imani kuma saboda yawansu su ƙureshawa sai manzan Allah ya umarci Umar ɗan Katsabi da shi ma ya karɓo baya a madadin manzan Allah din mun karanta ko to bayan an gama da maza sai kuma ka ba mata ma dama su shigo su ma su manzan Allah mu baya'a wanda wannan shine karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da dukkan bangarori guda biyu na maza da mata yana kuma karantar da su gaba ki daya kamar yadda ya tabbata a sunnarsa cewa hatta ranar idi bayan an yi kuɗuba wa maza bayan sallar idi kuma yana zuwa wurin taron mata su maya musu bayanai da kuɗubar da ya kamata don su saƙon Allah inda su ma suna matsayin duk abin da yake kan namiji na shari'a yana kansu sai ɗan abin da ba a sanar ba mace mace a gurin gabatar da ita kanta ibada to a wannan yanayi ne su ko mata mazalla ba mu ba ya musu na ya miƙa hannu su yi musafaha da shi ba zalla ya hana kuma bai taba yin musafaha da wata mace da ba muharramarsa ba kuma ya hana a yi haɗa hannu tsakanin mace da namiji in ba muharrama ba sai kuma in matar ce da haka dai su kawai sun yi mubaya'a ne mazala ya faɗa musu abin da ya su faɗa su kuma su faɗa da baki ga manzon Allah suna kallon shi na gabansu bayan an ga mubaya'a sai Hindu binti Abi Umayya matar Abu Sufyan ko mun karanta ba tace maza tana da korafi tace ya manzon Allah a da aje da shekaran jiya duk duniya ba wanda na tsana nake musu fatan bala'i ya same su kamar manzon Allah da zuri'arsa haka ta faɗa tace amma a yau na wayi gari saboda Allah ya sa mata imani a zuciyarta kaga kuma karamci na manzon Allah da yafiya da yi musu duk ya samu dama akan su tace wallahi a yau na waye gari ba wanda nake kauna nake musu fatan alheri ya same su kamar manzon Allah da zuriya lalaka to ai wannan kadan ma kika gani me ma kika gani ai tukunna ma godiya da nan gaba ina fata an gane dai muna karamci da halaye na kware na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan kuma sai tambaya ya manzon Allah mijinta Abu Sufyan tace mutum ne da yake da kauro ga shi da dukiya amma na da ƙauro a gurin ciyarwa baya mana cefane ya isa mu ci abinci ni da iyalin gidana in kaga mun ci abinci kowa ya koshe da ya kamata na ɗauki wani abu ne a dukiyarsa bai sani na ƙara da yiwa ko saka buhun yake a ɗakin sai aji yana auno ɗan marafa marafa ba kai masu yi ba yawwa to kuma kai baki fa ya sa buwa ɗakin sai ya ɗaure an gaya mana cewa ɗan marafa zai sa a yi abinci to ya saka ya ɗauka ɗan marafan ya bata kuma ya fita uzurinsa sai ga gaggonsa da ‘ya'yanta da ƙanwarsa da ‘ya'yanta su biyar da yayanta da kuma yayarsa mace ‘ya'yanta su biyar sun zo gidansa to ya rayu da su ba za a ba su abinci ba kenan ko kuma ya ko kuma ta ɗauki nasu ne ta ba sa ita kuma da ‘ya'yanta ba ta da abinci kenan kaga an samu matsala kenan in kaga na abinci mun koshi za a ɗebi wani abu ne a dukiyarsa ba tare da ya sani ba haka ɗin akwai laifi a musulunci saboda ajiya jahiliya ce babu dokar Allah ce to idan dokar manzon Allah ya kawo ta san cewa komai ya canji yanzu to hakan da nake a kira musulunci daidai ne sallah ya ce eh babu laifi amma fa ki dauki abin da ki dauka wanda zai ishe ki ke da iyalan naki da ba kuna shi wani babu ko ya zai bata ma abinka to yau ka rage yace saboda in dai kin yi bil ma'ruf ma'ana karki abin da ya wuce kima zaki iya daukar naira dubu biyar ne a ƙara kan tefa ne balancing sai take dauki dubu biyar da ɗari biyar to kin yi zalunci kuma sai Allah ya masa hukunci ya miki hukunci kin ci amanar miji amma in kika dauki iya abin da zai ishe ki kika yi amfani da shi wannan babu laifi ina fata an gane yace wa fi riwayatin a wata riwaya ta daban tace inna aba sufyana ya manzon Allah lalle mijinta Abu Sufyan rajulun shahihun mutum ne mai kauru wanda yake da tauri baya iya ciyar da abinci da ya kamata la yu'ini minan nafaqa ma yakfini wa yakfi baniya illa ma kasmin wa malihi bi ghairi ilmihi fa hal alayya min dhalika ko fi dhalika min junah ta ce ya manzan Allah mijinta Abu Sufyan ta ce mutum ne wanda yake da tauri da ƙauro da rowa baya ba da abinci isasshe da zai ishe ta ce ta da 'ya'yanta ta ce in ga mun ƙoshi mun yi daidai to na ɗauki wani abu ne a dukiyarsa bai sani ba to hakan da nake ya manzan Allah akwai laifi a kaina ko babu laifi na fata an gane har ga shi musulunci shine abin da mai alaƙi ya faɗa fitar da kantar ga cikin matsala ta ce ya manzan Allah hakan da laifi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sun lalace mata kuri min maliki bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi bani ki dauka a dukiyarsa ko da bai sanin ba iya amma bil ma'ruf a bisa kyautatawa iya abin da zai ishe ki ce da yayanki iya abin da ku ci ku koshi kar ki kari akan haka yace mata ya halatta kaga anan matan da suke eh me suke ta ziraran kudin jefa ne ko ko shi kwange to ga an shigo cikin wannan abun wani lokaci ba duka ba wasu mazan ne ba sa ba da cikakken abin da ya isa haka in kuma ka ce sai an siyo kaza amma lissafin dubu biyar to ba zai ba da dubu biyar ɗin ba sai ba da dubu uku ko dubu hudu tun ta gane halin sau da gobe kula ka take yi sai ta gane tun da haka ne bari a mar lissafin dubu bakwai haga za a zo a haɗa biyar ko a shida kun gane tun da dama duk tsuntsume wayo sauya ake kama shi an gane halinsa ko kaya kaje sayan za ka so a gane kai mai wayo ne an fi maka tsada ma saboda ba ka da maganar mutane to sai suke wannan ziraran wasu kuma ba wannan ba ne manufarsu kawai wani abu ne daban wani mijin kuma zai ba da dukkan abin shafa abinci amma babu ko kwandala iri zai miki ƙari na insanin rayuwa ta yi baƙi ƙannanka sun zo gidanta ƙanwarka da 'ya'yanta su biyar sun zo an wuni an yi ziyara a gidan babban yaya za a koma gida ba ta da ko naira ita mata ka aljihunta saboda baka bata ko sisi ba har ka saka ta me kaskanci ka saka ta haga bakin ciki to irin wannan wasu matan sai su yi amfanin ma ƙari a lissafi don suna aje irin wannan kuɗin ko da an yi baki na danginka sai a ɗaukar to ganin ku hau mashin haka akwai daɗi ga wannan a bawa yara haka akwai daɗi ina fara ganewa to wani lokaci mazan ne suke da wannan kuskuren suka ce malamai shi fa haƙƙin ciyar da iyali wani nauyi ne mai ƙarfi akan miji kuma ba kaɗai abinci ake bukata lalle abinci shine babban jigo a cikin rayuwar aure bayan waɗansu abubuwa a samu abinci a samu sutura a samu magani a samu kulawa da harkar da za a saduwa tsakanin mata da miji ko to amma akwai kuma mai alma'aru shine kuɗin da za a yi uzuri da shi wani lokaci an yi kamar da na faɗa muku ko dangin ta ita ko dangin ka kai sun zo gidan ba ta da ko naira iskara kaga ka ja mata ka mai kaskanci za a zage ta a cikin dangi ta ce wani tafaro wacce ce sai mu je gidanta ba ta ba wa yaran nan ko kwandala to kuma yi laifin ka ne bai ba maka ba ta ko sisi to za ta zaranta to yasa kana lura da irin waɗannan abubuwa duk abin da zai ba matar ka kima da daraja a idan mutanenka da mutanenta so lalle abu ne mai kyau kamata shi ina fata an gane eh tana da ƴaƴa ƴaƴanta biyar kanana suna gidan yaro yana zaune ana ci ana tsaya da rake akan titi ana wucewa yana yawa ta sai ga abokai sun tsaya zai zo gida zai za gida a guje mama ba ni kuɗi in sai rake in ka ce babu fa sai yayi me sai kuka sai bakin ciki sai kaza in tana sana'a ka ta dauki me naira goma ko ashirin tunda yanzu goma ba kuɗi bace naira hamsin yanzu akalla ta bashi to yayan guda hudu ne nawa kiyata bara dari biyu to riban nawa kike sanar ta ta haka tarin sai kare shi sa wallahi na daga cikin musulunci na manzon Allah ka kula da haƙƙin matarka da ƴaƴanka kuma malamai suka ce anan idan kana da mata guda biyu ɗaya ƴaƴanta biyar ɗaya ƴaƴanta goma to adalci anan shine in zaka musu kyauta ba kawai wai ka ba su naira dubu biyar biyar shine adalci ba wannan kai zalunci su ana tare ƴaƴa goma wannan kuma biyar kuna ganewa kuma duk abin da ɗanta zai zo kesis ɗinsa abin da muka misali zai siya rake ko ya ga wani biskit ko wani abu na yara da irin wannan haka zai ko kuma yiwa ita wani ƴanta mata ne su goma ko su kaza ɗin akwai kunshi akwai lalle dan kunne dan baki menene kuma kai ba su da kake ba to wa dai siya musu ita to sai ka bawa ita wannan abin da zai ishe ta ita da ƴaƴanta shine ka adalci ita kuma waccan mai ‘ya'yan da ba su kai waccan ba, ita ma ka bata abin da ya ita da ‘ya'yanta, kai adalci. Ba ba su abu daidai shi ne adalci ba, ka ba kowa abu gwargwadon bukatarsa shi ne adalci. Ina fata kuna ganewa, haka malamai suka ce. Ko? Eh? Ai ba su jiko ba ne masu ana. Wannan su goma ne a ɗakin, wannan isi gaba ɗin su biyar ne, za ta daidai za a ba su abu. Ai ba su yi ba ai, dole ai damu. dole a samu na bambanci ai yawa abinda musulunci hana shi ne ka karara ka tauye haƙƙin mutum amma abinda wani yake bukata ka bashi shi wancan ba shi yake bukata ba shi ma ka bashi irin bukatarsa shine ka adalci ba wai sai ka masa daidai wa daida na fata an gane ko da kayan sakawa ne in dai kimar kayan ɗaya ce dan ka so kalan ba ɗaya ba ai ba laifi kai ba ba harɗi ba ne ka so musu ka iri ɗaya a to me wannan fara ce wannan baka ne kana zai fara kyau shi zai baka kyau to kuma sai gaba ɗaya dai a samu ku jajaye ita baka kiri ta sa zanka ta zama yaya na ba ta gane wai ta mahaifin mata matuwar kala irin nata zai haska ta da daɗi kuma shikin amma kimar ta ɗaya wannan kayan sagon Allah ba dole sai an so komai kala ɗaya kamar ƴan makaranta ba kamar ƴan yunifin iri ɗaya na fata ana gane amma duk ku gane suka ce wannan hadisin ya nuna maka girman haƙƙin matakan ƙiƙen mijinta da kuma girman amana mai kai tsakanin maza da mata mazala ya ja kunne duk da zai rasu kai bar duniya daga cikin abu da ta faɗa mutane shine ku ji tsoron Allah ku kiyaye amanar matan ku ina fata an gane idan kana da dangi mata a yau ko kuma kana yawan zuwa gun da ake kesa sulhun aure ko gurin ƴan hizba ko zaka sha mamakin wallahi abin da ake tsakanin mata da miji sai da Allah kiyaye mutumin kirkira cikin ku shine wanda iyalinsa suke jin daɗin zama da shi ya ce wa ana khairukum li ahli fi ku gaba daya idan baka nan ana kewarka ana jin gidan ba daɗi da ƴaƴan da matan kowa zama kamar ya dauki azumi saboda baka gida tare da cewa kuma akwai komai a gidan fa kowa so ce ka dawo dan akai an san walfaya ne akwai magana mai daɗi akwai fara'a akwai kuma ihsani amma kai ba a gane akwai da babu kaga ba wani duk ɗaya ne wai makafi sun yi dare ko? Tala Abul Abbas Al-Qurabi rahimahullahu wa wasafat Hindu fi hadal hadis yace ja'ala ko ja'ala fil kufri malaki cewa abin da ya faru na Hindu ta faɗa manzon Allah game da cewa ada ta tana tatsani familin sa tana musu mummunan fata tace to wannan abu ne fa da faru lokacin tana cikin me kafircinta wa ma kanat alaihi min ba'di sallama min bugun sallama yace da irin abu take da shi na dabi'a da hali da tsana da cewa zuri'ar manzon Allah farkon lokaci tayi wannan abun ne a lokacin ya tana kafirta ba musulma bace ko me faru an kashe babanta da yayanta da kuma kanin babanta duk a lokaci da ina ba san gane haka ko wannan a dabi'ar balarabe wanda aka kashe masa mutum baya yafewa haka ai ba ta manta wannan abin ba kuma sannan ga kafirci to shi ta ta dikta aranta cewa ita duk wani abu da ta manzala lokacin ba ta kaune su tana musu mummunan fata to amma a yau ta shiga musulunci imani ya karɓa dukiyarta ta ji kuma cewa wancan kushin ya dawo kuma kauna da fatan alheri ke ya ce na ne wa bugu da ahli baitihi da kuma fushi da take da tsana da na iyalan gidan manzon Allah wa ma a ko abat ilahi haluha da kuma abin da a yau halin ta ya canza lamma aslamat bayan ta musulunta fa ina ne tazakkaru li ni'matillah idan tana faɗa ne tana tuna ni'imar da Allah ya mata ta ce kaga ba mu ta ce wallahi ya manzan Allah a da ba wadda na tsana a duniya kamar mutanenka kuma ku nake mummunan fata na bala'i da alkaba'i ya same ku ta ce amma a yanzu duk duniya ba da nake kauna nake musu fatan alheri kamar kai da mutanenka tana faɗan wannan ne don ta gode ni'imar da Allah ya mata na fata an gane yawwa ya ce bima wasalaha ilaihi saboda irin abu na ne ko haka ne ko bima an qazaha Allah minhu tana faɗan wannan ne tana tunanin ni'imar Allah saboda Allah ya cece ta ya raba ta da halaka da wuta ya ce bima ausalaha ilaihi da kuma abin da Allah ta da shi a yanzu na imani da manzon Allah sallama wa ta'azimun ko eh li hurmatihi kuma tana girmama matsayin manzon Allah ta faɗa manzon Allah baki da baki tana ƙaunar manzon Allah tana ƙaunar iyalansa na fata an gane yace wata menene wai tambasa da fi fi ma turidu an tasala anhu kana kuma sai shimfiɗa kafin ta yi tambayar abin da take so abin manzon Allah kai ta faɗa masa matsayinsa a gunta a da da matsayinsa a yanzu na fata an gane haga duk wanda nuna maka yana kaunar ka yana kaunar iyalan gidanka ai zaka ji kai ma a ranka kana kaunar sa zaka ji kuma ka sake oh ba washe ma ce wai wanda ya ba wa dan bazawara kuɗi wa yake so ka gani duk da ke kaunar mutanen ka ai haga yana kaunar ka kenan ko ka ga kwararren da ya kware a gurin waƙo abin nan a roƙo da maula da sauransu sai ya ziga mutum ya ce dan wane jikan wane yayan wane kanin wane a zuga ka fara mutanen ka kafin ya nemi abu gurin ka eh Allah jikan wane kaza kaza kaza ta faɗa wasu abubuwa na game da iyaye ko kakanni ko abokan ka ko sama ka haka saboda me ka ji daɗin yimar kyauta mai dimbin yawa in zaka ba shi dubu ɗaya in ya faɗo wani abu da yawa sai ka ba shi dubu goma ƙarshen ta musamman wanda ya kware a layi ina fata an gane to ita ma sai ta manzala shimfiɗa kafin ta yi tambaya game da matsalarta domin abin yana damunta a ranta ina fata an gane da to take tambaya ta ce na ne da zaunar ko alamul qulub ta yi haka ne dan ta yayi damuwa da bakin cikin da yake cikin zuciya da tana kulla da wannan abun ya dame ta to amma yanzu abun babu ya warware haka ba ta bar abin a ranta ba sai ta faɗa manzon Allah ga matsayinsa a zuciyarta a yau shi da zuri'arsa sannan kuma ga wata damuwarta ma da yake damunta kullum game da ƙauro da mijinta yake mata a gurin ciyarwa baya kawo abu ka san mace idan mai kima ce ba ta jin daɗin ta yi abin da ba legal ba ne abin da ya saba shari'a ta ɗauki kuɗinka baka sani ba dan ta baya jin daɗi tare da cewa ba ta ma din ta su kuɗinka ba ne ta yi don ta ƙara wa cefanen ka zaƙi sai ga mutum ya koma gida yanzu ba ta yi kasuwa ba to ya je gida yanzu ya zauna in yana kofa gida ma an yi waye an yi sallah sai a fito da abinci a gidansa sai ga an kawo kaji a cikin abincin nashi kuma yabe sai kaza kuma kawai sai ja wani ko tambaya ba zai ba me ba kuma an ba wa dan sahu ne dan na fit dan dan dan asaba ya kai gidan wani sai ya kai gidan ka kuma kuskure shi kuma suka gyara suka dafa aka zubo kuma kai kuma ka diba ko bai tambaya aka samu ba ina ba san gane kaga wani zalunci kenan ko kai ka san ba ka aiko ba ko baka ba da kuɗi misali ina taka mata wani gagarumin jari ne ita wadda taka tana harka lafiya ka bata jari tana cinikin da kamata ai haka ba za ka ji cewa dan ta siya wani baka bajin wani abu dan ta kai ta siya na ba ta an gane za ka siya na gaya abu ta ce wallah kawai yau cewa ne bari in burge ka da a to na gode hajjaji ko ba haka bane eh da ba haka ba ko ba ta ce fa nan ba ko sai ka ci abinci ko ka tafiyar ka kuma sai waya gari a biyo sawu a zo a ce gahi gahi ka to ke dama ni jiyan nan a gaba ka da gaskiya ke a gaba ka da gaskiya ke ba shi gaskiya ke eh yace wali ma kana minha yawm uhud ta faɗi wannan da yayi damu da yake cikin ranta saboda bakin ciki da ya kasance da ta yawm uhud raƙin uhud min sha'ani hamza wa gari zalika na abin da hamza yayi da kashe mahaifinta da kuma cewa sai da na aliyu ya kashe yayanta kuma sun kashe halin kanin babanta ko ko yayin babanta kaga tana cikin damuwa da kulli to amma ta yayi wannan abin ta faɗa manzon Allah matsayinta matsayin sallallahu alaihi wasallam yace subhanallahi alazim malaki cewa sarki ya tabbata ga Allah mabuwai yace hadihi hind binti utuba ka duba ga nan bintu bintu utuba ga hindu yar utuba allati fa'alat ma fa'alat bi hamza asadullahi radiyallahu ta'ala anhu ita ce fa ta aikata duk abin da ta fa- aka aika aikata ga hamza zakin Allah ba shi ne lakabin hamza bin abdin abdin talib shine lakabin sa asadullah wa na zakin Allah saboda jarumtarsa a gurin yaki tun da ya musulunta musulunci bai taɓa samun kaskanci ba don kya musuluntar ma ai ce masa aka yi ga wani ya yi mummunan abu ga ɗan ɗan uwanka ya tafi farautarsa bayan jeji sati ɗaya ko biyu dama ɗan farauta ne shi in yi dawo kafin ya gida da tsaya a ka'aba taron ƙurshe ba su labarin irin aran gamar da ya da manyan namun dawa ya ba su labarin da ka kama zaki ya kashe shi da sauransu da damusa da irin da su kun sai wuce gida sannan da ya zo kafin yanzu saka ce masa ai da baka nan akwai kafiriwa ne ya ci zarafin ɗan ɗan uwanka manzan Allah kenan kuma shi ne musulunta ba sai zo bayan ya gama ba su labarin abin da ya da zaki da sauransu sai ya ce na ji labarin an ce wane ya yi kaza ka yi wa wane muhammadu kaza kaza kaza kaza ko sai da ya ce a to me mutumin da zaki allolinmu sai hamda ya ɗauki kwari da bakansa ya kashe da shi ya fasa mar hanci da bakinsa ya shaƙe shi jifar da shi ya ce tamar haka saboda shi ya ce shi annabin Allah ne to na shaida muku duk ƙurishawa ni na shaida Allah ɗaya ne shi ko manzan Allah ne inda wanda ya sai taɓa ni haka ne musuluncinsa kuma ya tafi gurin manzala ce ya musulunta na fata an gane daga nake wa manzala wata kariya ta musamman saboda an san shi waye a jarumta da kuma in ya faɗa ba zai fasa na fata an gane zalla yana ƙaunarsa yana son shi ga abin da ya a filin badar na jarumta da abubuwan da ya kamata a uhudu duk wani arne ba kure shi tsoronsa yake ji ba mai iya tsayawa a gabansa saboda an san waye shi na fata an gane da bayan an kashe shi mazalla ya shiga bakin ciki ya damu har aka ce a wani kauli mazalla ya ce akan hamza shi kadai sai ya dauki fansar kure sha mutum 70 saboda matsayinsa a gumin Allah Allah nuna masa a ba yin haka in ramuwa za a yi yadda aka ma haka za ka rama amma da ka yi haƙuri ma da shi ya fi na mata an gane ma'ana ka yi haƙuri ɗin shi ya fi mazala ya yi ta magajaitin addu'o'i saman tsawon wata guda yana alƙanutu na tsinuwa da la'anta wa manya-manyan ƙureshawa kuma da irin sunansa a sallah ya musa allahumma la'an fulan wa fulan ta Allah ta masa da wahayi cewa laysa lak min al-amr shay aw yatubu alaihim aw yu'azibahum fa innahum zalimun wannan ba sha'aninka bane ya Muhammad ku tar da hankalinka in Allah ya ga dama sai ya yafe musu in kuma Allah ga dama zai musu azaba su dai azzalimai ne Allah sai dai wannan addu'a sannan wahashi bayan ya zo ya musulunta ke kashe Hamza ba mun karanta ba yazo ga Hamza ya ce Allah ce kai ne ka kashe Hamza ce ni ne Hamza Allah ce ba ni labari ya ka kashe Hamza ya ba shi labarin irin yadda ya rinka yin dabaru da fuya da waye har ya mara abin da ya masa yana ga faɗa Hamza ran sai aka ga alamun ɓacin da a fuskar manzon Allah ya ce masa ina roƙon abu da gunka zala ga hamduwa shi ya mutunta ba ya ce karka na bari muna ido hudu da kai saboda me idan ke ƙaunar hamza a ran in na gan karan tunowa kashe hamza da kuma ga musulunci ya yafe duk abin da aka yi kafin shi haka ba za masa hukunci fushe dama kaga wani matsayin hamza kenan to ga kashe isa aka kashe shi kuma kace hindu amma yanzu ga ta a hannun manzon Allah da mijinta da ‘ya'yanta a matsayin mai fursunan yaƙi kuma ce gaba ɗaya ya fi musu zafi tafi a karin cikin sallallahu alaihi sallam wata take nuna manzo Allah wannan abin da ya dame ta na bakin ciki da kuma abin da yanzu ga ta dawo a matsayin mai kauna da fatan ayi daga manzo Allah ta ce wa kanat little adatullah lillahi wa ta'ala wa da rasulihi ita hin ta kasance ada mai tsananin adawa da Allah da mandansa wal mu'minina da kuma mu'minai yace kataballahu lahal hidayah amma kuma ubangiji a cikin iliminsa da hikimarsa sai ya tabba ya kaddara masa karɓar musulunci kisa da mutum yana yin aikin da ba daidai ba karka masa mummunan fata shi yasa a musuluncin manzon Allah ya haramta ka tsine mutum ta ayininsa ka ce wane Allah ya tsine mar musulunci ya har duk abin da yi duk abin da yi ba na ka shiga masana Allahumma zamir Amerika ba sai haramun ne a musulunci amurka musulmi ne wajen amurka don ta dammare kuma fa ta an gane sai daga ce allahumma dammir kufra wal kafirin shikenan kawai kaga ka sa baka sa baka yi sunan mutum ba ai baka tani shaksiyan mutum ba ai kuma za a yi waye gari me wanda kake ganin da arai ne kai musulunta shikenan kuma ai kuma yi wa musulunci karanta abin da kai baka mai musuluncin ba saboda dukkan Allah ne to kaga yau sai Allah ya kaddara wa Hindu shiriya li dinihi ga shiga addininsa yace fa hahiya tubayu wa tuslim gashi a yau tana yau manzon Allah mubaya'a ta shiga musulunci wallam yahul bainaha wa bain dalika ma salafa minha min sharrin wa adawati abinda tayi ada na adawa da musulunci da kullakullan sharri har kashe hamza da sauransu to wannan bai hana ta zo kuma gaban manzon ta yi bayani ba kuma karɓi musulunci dan an nuna maka tarbiyar manzon Allah kenan karantarwar manzon Allah kenan duk abin da aka ma in an zo da maslaha ka karɓi maslaha shine daraja kuma ka zama mai yafiya da afuwa sai Allah ƙara maka izza da matsayi a duniya da lahira yace kama lam yahulu baina wa hashiyun wa islamu qatlahu kamar yadda hamza yace kamar yadda ba wani abu da ya hana wa hashiyu ya shiga musulunci kuma Allah ka musuluncin sa saboda ya kashe hamza kaga ya kashe hamza mazalla yayi bakin ciki duk ko abin da ya bata ran manzon Allah ya bata Allah na fata an gane duk wanda ya taɓa manzan Allah da Allah yake sama da yin musulunta kuma manzala ne tabbatar mar da an karɓi musuluncin to haga musulunci ke shi sa kullum kana fatan a musulunta to kai kuma yanzu ka zo musulmin kake fatan ya shiga ya fita musulunci haga ya shiga masifa Allah ka tsare imani eh ya ce fa subhana allamul guyub sarki ya tabbata ga Allah masanin gaibi gaba kidansu alladhi biyadihi hidayatul qulub wanda shi Allah shiryar da zukata a hannun Allah yake shi yasa manzalla yake addu'ar cewa Allahumma ya muqallabal qulub tabbit qalbi ala dini ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da taruciyar akan addini saboda na Allah ne mutum da ganin dan iska ne dan kaza ne shawaye ne sai ga an waya ga yaran cikakken mutumin kirki mai nagarta yasa kullun kana mutane kyakkyawan fata musamman kuma ce musulmi ne amma don fasiki yana aikin da ba mai kyau ba to warga masa mummunan addu'a ta Allah tsine masa an taba samun wannan wani daga cikin sahabi ne ana ta masa Abdullahi al-Himar sahabi ne mutum ne mai barkunci yana zuwa masallacin manzo Allah ya zauna a makarantar manzo Allah kuma yana saka manzo Allah dariya saboda mai barkunci ne shi in yi zalla na dariya haka me zalla na san zuwan sa kenan ko za a ji za a yi dariya a ji nishadi to amma kuma yana da hali guda daya shi kullun sai ya sha giya zai zai marisarsa a kamo shi a masa hukuncin shan giya kuma ci gaba da abin da yake ko goma sai ya ƙara sha eh da ba kullum kuma haka yake kayansa sai wata ran wani ran sai ɓaci irin in zafi ne ta ka wannan mutumin Allah wajaransa kullum ya saka manzon Allah ya masa bulala wanda ce a karkace maki dan uwanka kan shedan da zaka ce lawadaransa kuma ya ce mutum ne fa da yake son Allah da manzansa zan tabbatar da shi wannan da yake hange yana son Allah yana son manzan Allah kai kuma ka zo ka tsine masa sai aka hana shi to haga me yake nuna mana dan ka ga musulmi yana aikin fasikanci kar ka tsine masa ka ce Allah shirye ka Allah ka shirye shi kullun haka ya addu'anka sai a waye gari ya shiru haka samu lada sai kuma sai daga Allah kare ka Allah ka shirye su mu kuma Allah ka kare mu shikenan amma mutum ba kafirci yake ba kuma kace Allah tsine musu kada wannan ba ɗabi'ar mu'mini bace manzo Allah ya har yace sai asla lil muraja'a tambayoyin da ya kamata a duba su a yi muraja'a su yace na farko kayfa kanat hudatu sallama fi dukuli makka yaya manzon Allah yayi yayin shiga makka wannan mun karanta ko yau yace ma za khafal ansar lamma ra'awar su sallama irin ta ƙarfi makka ya ce wai mutanen madina sahabban madina al-sarawa tsoron me ya kama su da suka gama zan Allah ya yi zamansa a maka inda an gama abin da aka zo yi kuma yadda ya saba galibi in aka ci nasara a yaƙi kwana ku kawai yake yi sai koma madina to yau kuma ga shari'a wata kwanaki uku da aka saba sai tsoro ya kama su cewa ko dai manzon Allah ya dama haka kenan ko kaga shi kenan su araba su da ni'ima kenan manzo Allah na garin ku kuma sai ya bar garin yanzu aka ga garin ku ya zama kuma duhu ke to wannan ne sai sa suka rika cewa to ko dai manzo Allah ya da gida kenan shikenan ko eh wa bima za tama'anahum kuma da wata kalmomi manzo Allah kwantar musu da hankali ai shi ma mun karanta yace musu ina ai ina nan duk ba ba gudu muna tare da ku za mu mutu tare ko mu rayu tare yace abu na uku ma ahamu ma menene tadammanatu kalmatu sallama min min tawjihat al-yawm al-fatih yace wai wannan abu ne ya kunsa na maganganun manzon Allah da yayi wata maga wani abu ne a dunkula kai fada na abin da ya zartar a fatahu makka hagan ka tara duk abin da ya faru shine babban abin da manzon Allah ya koya wa duniya shine al'af yafiya in ka samu dama akan mutum ya zalunce ka ya cuce ka ya ci zarafin kana yaro yanzu ka girma ka yi arziki to ka yafe ma karka ce kai Allah rabu da shi sannan nake yaro kaza kaza kaza a to ka ci baya ka yafe mar kamar afuwa kamar kyauta sai kai ma Allah ƙara ma tunda yau ga Qurayshawa sun gurfana a gaban ɗakin Ka'aba manzon yana sama a tsaye yace me kuke tsammanin zan muku a yau kuma kowa ya tuno abin da suka manzan Allah tun daga garin Makka har zuwan sa Madina har yakin Badar yakin Uhud yakin Ahzab yakin kaza duk suka tuno abin da suka wulakantar cin mutunci kuma yanzu ga su a hannu kaskantattu sai to kai dai karimi ne dan karimi dan karimi mai daraja ne dan mai daraja dan mai daraja mai kyauta ne dan mai kyauta dan mai kyauta yanzu ke nufi a mana afuwa ko ita gaskiya ne to duk kudina ya fi mu ko bai ce ku ga musulunci ba ta tafi a arnantin nasu haga tsabar gwanin cewa da kwarewa a iya jagorantar mutane su kuma da yawansu sai suka ce wannan wani irin mutum ne an maka azaya an ci zarafi kuma ka samu dama cikakkiya kuma ka ci kaya fi kowa kai wannan karancin ya yawa ko mutanen mu suka ce kai ki ji ma nan gwale daɗi akwai daɗi amma kuma akwai kunya ko ba ka bane to sun san kunya suka ce kai ya manzo Allah kawo hannunka mu shiga musulunci shikken dawa kuma abin da yake so kenan sallallahu alaihi wasallam kaga ada a maka shekara 17 yana ta wa'azi ba su ga musuluncin ba kuma sun san waye sun san dabi'unsa amma yanzu gashi a cikin minti 30 kowa bi sallallahu alaihi wasallam to ga yake so kuma fa koya yace fatahu makka wa alamatu dunu adalus sallama yace shi fatahu makka gaba ɗayan sa abin da ya faru shine alama ne na kusantowar adalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi fatahu makka to daga fatahu makka zuwa rasuwar manzon Allah babu lokaci mai yawa alamu ne na cewa manzon Allah ya kusa barin duniya fatahu makkan gaba ɗayan sama da akai za mu garanta mu ji yace hada fatahul azim wannan budi da Allah ba musulmi mai girma wan nasarul mubin da nasara bayyananniya da alahu Allah ta'ala alamatu qurbi wafati rasulullah sai Allah ya sa fatahu makka dan to alama ne na cewa ajalin manzan Allah ya kusa ya kusa barin duniya sallallahu alaihi wasallam yace da undala alaihi qawluhu azza wa jalla domin a wannan ne bayan ayi mutum muke da aka sauka da wannan ayar da Allah yake cewa idza jaa nasrullahi wal fata idan taimakon Allah ya zo da budi fatahu makka kenan da kai ko wa ra'aitan nasa in kaga mutane idan kuma fi dinin lahi sa shiga addinin Allah afwajan kungiya kungiya tawaga tawaga a farkon musulunci da yake makka sai a wuni a kwana ko mutum ɗaya musulunta a wuni wata rana bayan kwana ɗaya biyu mutum ɗaya da ƙarfi musulunta haka aka rika rayuwa a farkon musulunci to amma ya ce ana nan ana ta fama an tafi madina an yi kaza to yanzu gashi daga fitar maka kuma mutane dubbai a lokaci guda suka shiga musulunci daga nan kuma sai ga mutanen ƙauye kaza sun taho su ma mutum ɗari sun zo mu ne wakilan gari kaza sun turo mu duka da yawunsu mu zo gaban ka mu karɓi musulunci a madadin su kaga an nuna manzo Allah kewayen abin da ka zo yi to ya kusa ƙarewa na fata an gane yace fasabbih bihamdi rabbika za ka yi tasbihi ka gode ubangijinka wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba domin shi alamanto mai karɓar tuba ne suka ce malamai ana yi mazala ishara cewa abin da ka zo yi na ya haɗa musulunci to yanzu gashi duk yankin larabawa kowa ya karɓa to aikin ka ya ƙare za ka gode wa Allah ka yi abin da Allah yake so sannan kuma ka nemi gafarar Allah domin ka kusa komawa gare shi na fata an gane idan suka ce in mutum ya kai wasu shekaru Allah ya maka karama ya raya ka shekara 60 shekara 70 to alamu ne cewa ka kusa mutuwa zaka sai ka dage ka canza ɗabi'unka ka fuskanci Allah kaɗai kana yaye duniya a cikin tafiyarka ina fata an gane mutumin da kai shekara saba'in ko to mun duniya kuma zai da shi inda yana da hankali ai komai zai da kai ma ka san kai kai dan rakiya ne tunda kai tsin komai ma ya kare ma a duniya ba wani abu da kake take dadin sama lokacin ba sai da kai hakuri ba ko ba ma shekara 60 50 ba ko yanzu da kake zanne zo na kamar hakan nan ka tira tun da kake yaro in kana cin abu kaza da kake jin dadin abun a lokacin kuma a yanzu gidanka ne ka samu kuɗi ka so abin a dafa ko ai waye za a ci zaka ji ba irin daɗin da kake ji a da bane saboda ka canza kai ma abubuwanka ina ba ta an gane yace Imam al-Bukhari ya fadda hadisi rahimahullahu ta'ala fi sahihi littafin sa sahihi sahih al-Bukhari kenan ko an ibni Abbas radiyallahu ta'ala anhuma daga sahabi Abdullah dan Abbas Allah kara musu yarda shi da mahaifinsa duk sahabbai ne kale yake cewa kana Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yadkhuluni ma ashiyaki badr yace Umar dan Khattabi yana shigo da ni majalisar su shi Umar yana matsayin amirul mu'minina sai kamo hannun Abdullahi dan Abba yana saurayi saboda har manzon Allah ya rasu yau shekara 10 sha ba yau shekara 15 16 ba Abdullahi dan Abbas na ba ta gane eh to sai manzon Allah sai Umar ya kamo hannunsa shi shigo majalisar shura parliament din shugaban kasa taron ministoci gaba daya ma a shaki badar da manyan dattiya da suka tafi yakin badar za a zauna in abu ya taso tunda manyan dattawa ne kuma gashi an ci duk yan aljanna ne sai ta to kaza ne ya faru yaya ya kamata mi sai ko ya faɗi ra'ayinsa saboda suna da ƙwarewa a rayuwa suna da ilimin addini suna da gogewa sai a tattauna a samu maslaha to sai kuma ya ɗauko hannun saurayi matashi sai shigo da shi ma ba shigo ya zauna to wannan abin sai ke damun wasu daga cikin dattawan suka ce masa ya zaka na shigo da yaro da muke da 'ya'ya ma kamar sa kuma ka shigo daga cikinmu da su amma ai kun san dai a ina girma ko kun san ai dan waye ko dan babban manzon Allah ne kuma tare da manzon Allah take rayuwa saboda haka ba yaro kaɗai bane ba shiga ku duba ba ku lura da abin da manzon Allah masa addu'o'i na cewa Allah ya bashi ilimi kuma ya sanar da shi abubuwa da wani addini fa qala ba'duhum sai wasu daga cikin suke cewa lima tadkhulu hadha wala na abna mislahu suka ce ya Umar dan me kake shigo mana da wannan yaron gashi muna da yaya kamar sa fa qala sai Umar yace innahu mimman qad alimtu shiken ai kun san shi ba kawai ga magarin matashi bane kun san daga inda ya fito kun san dan waye kuma ina ya rayuwa ko ma'ana nuna musu ya tuno musu falalar Abdullah bin Abbas sahabi dan sahabi kuma ya sha addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ba shi ilimi mai yawa ya ce, To, ana nan, agargar suka shuru, kama da yake Umar ya kware a shugabanci, sai wutar yi musu jarabawa gaba ɗaya don ya nuna musu matsayin Abdulladan Abbas, cewa duk da cewa yaro ne a shekaru, amma iliminsa da ƙwarewarsa ya fi a tafiya da shi, sai musu jarabawa sa ba gaba ɗayansu, fatsala ko ina ne, ya ce fada ahu za ta yami, wutar sai kira a zo a yi zama, ya ce fada ni ma'ahum, sai ni ma kira ne ƙala sai ya ce ma'urituhu da'ani yau ma'irin illa lurihim minni Dan abu da ke cewa ina ganin abin da ya sa a rannan yau ya kira wannan zaman da manyan sahabbai da suka tafi badar kuma ya kira ni nima a ci to ya musu haka ne don ya nuna musu matsayi na ili in ji abu ɗan abbas domin abin da ya faru ne sai shi gano haka ba umar ba ne faɗa fa da fata kuna ganewa mana ku gane yanzu abin shi ya ce ma ta ƙuluna sai ya ce musu umar bani kaɗaf me za ku mai kuke faɗa ne menene fahimtar ku game da wannan surar da Allah ke cewa iza da ana surullahi wal fata wa ra'aitan nasa irkuna tidilla afwaja har zuwa ƙarshen surar ya ce me kuke fahimta game da wannan sura sai faɗa musu sura aga zai shiru ko kuma sai kowa faɗi abin da fahimta wani ya faɗi kaza wani ya faɗi kaza ya ce ta ka tama sura har da ƙarin sura fa qala ba'dhum sai wasu ka ta cikin su umirna an nahmidallaha wa nastaghfiruhu idza nasarna wa idza nusirna wa futa alaina sai wasu ka ce eh Allah yana mana umarni a wannan surar cewa mu gode wa Allah ko mu nemi gafararsa idan aka ba mu cin nasara kuma aka ba mu buɗi muka ci garuruwa da yaƙi shine ma'anar wannan surar indiyosu wa qala ba'duhum wasu kuma suka ce la nadari wallahi ni mu ba mu da ma wani bayani akan ta ba mu san ma me zamu ce na fata an gane mu ba mu da wani abin da mu faɗa kawai aw lam yaqul ba'duhum sha'a ko kuma wasu ma ko suka shiru kamar ne zaman da ake da majalisa ko inda ka za mutane guda goma ana tattauna da mitin ina ga fito shugaba ce menene za ku ta game da kaza kowa zai faɗi wani zai ce kaza kaza kaza kaza wani zai faɗa aka sun na farko wani kuma zai shiru a ga za ce ba mai wani bayani kuma ga mutane a zaune fa a yanda kuma mutum uku ne suke magana gaba ɗaya ko hudu kuma sun kai goma ta ce eh, ba wani bayani ya tashi haka to kamar haka ne wasu suka ce in Allah ya ba mu cin nasara ya ba mu buɗi to ya mana umarnin mu gode masa wasu kuma suka ce a mu ban ma san dai komai game da ita ba wasu kuma suka yi shuru kayan su eh fa qala li sai ya juyo ce mun shi umar dan kada ce Abdul Abbas ya bin Abbas ya kada Abbas akadhalika taqulu kai ma ra'ayinka shine kana daukan cewa Allah ya mana umarni ne idan mun samu an ba mu cin nasara amma mu buɗe mu gode wa Allah mu nemi gafararsa kai ma shine ra'ayinka shine fahimtarka fa qultu la ko sai nace a'a ni ba haka nake fahimta ba qala fa ma taqulu to kai me kake faɗa game da wannan surar me fahimtar ka shi qultu sai nace huwa azza sallama a'lamahu Allahu lahu yace ita wannan sura gaba ɗayanta ai alamu ne na ajalin manzan Allah ya kusa da haka sai Allah sanar da manzan Allah cewa ya shiryawa zuwa lahira ya kusa kaga ilimin Abdullahi dan Abbas ya shine idza jaa nasrullah al-fatahu ay fatahu makka yace idan Allah ya baka tun nasara ka samu fatahu makka kuma tabbata fa zalika alamatu ajalika sai fassara ayar shi Abdullahi dan Abbas yace to wannan in kaga an samu fatahu makka ka san fatiba ka san makka da yaki ta zama karkashin jagorancin kiyamar Allah to alamu ne cewa adalinka ya kusa don haka fasabbih bihamdi rabbika ka dage da godiyo ubangijinka wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba shi Allah ya zanci maka tsantuba qala umar sai umar dan kadabi ka cewa ma a'lam minha illa ma ta'lam yace wallahi ya dan abbasu ni ma abin da na sani kenan ka ga nuna wa'annan sabon cewa wannan da kuke ganin sa yaro a shekaru to a gurin ilimi ba yaro ba na fata an gane shi ne ba shi yake cewa yaro da gari abokin tafiyar manya idan yaro yana wanke hannunsa sai ta abinci da manya ko in babba baya wanke hannunsa ba zai ta abinci da masu yaro ba ba haka ba a wasa ce mai kyau wannan ko yaro da gari to garin kalabi ne in ma ilimi da gugewar rayuwa za a gan shi gashi yaro ne a shekaru amma labashi ilimi a wani abu da ya kware to dole ga za a yi wani abu mai mahimmanci dole a ji a nemo shi ba ga bane za ga yanzu manyan mutane yana fama da wayar sa android amma bai san kai cikin ta ba ya san dai ya shiga wasu ya dan bude fazo don ta wani haɗe sai su kai ina wani ne ya dauko yaro karami kai zo mana wannan wayar da mai ita ne kamata kaga a wannan lokacin ya da yaron a bude wayar ya sai ko ina a ciki saboda zai iya gyara mara komai da komai saboda yana da ilimin abu shi bai da ilimin sai sa ka nemi ƙwarewa a rayuwa musamman ta ilimin addini musamman ilimin rayuwa musamman sana'o'i don ka zanto kai gogayya da sa'annin babanka ma amma ka zama baka da komai kai shirme ne to abokanan ka ma su rena ka ina ba ta an gane ba shi bane mai waka akan ilimi ke cewa ko yace an lura mai ilimi shi ke morewa shi ke hawa kwalolo daraja ya tsare daf shi ko mara ilimi ko hangawa ba haka bane ilimi ke sa mutum ya zama ɗaukaka a haka ilimi ka zama abin tausayi ka rako samari duniya ke ko? ya ce ina miki ya ce wa ƙadar aisha da jala ta'ala arha na na aisha Allah karamta take cewa ma sallan nabi ya sallama salatan ba da an dalar alaihi idza jaa rasulullah al-fatahu illa yaqulu fiha subhanaka rabbina wa bihamdika allahumma ghfirli na na aisha Allah karamata da take cewa ta ce tun da aka saukar manzon Allah da wannan surar ta cewa iza jaa nasrullahi ko zuwa ƙarshe da ake cewa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba daga ranar bai ƙara yin wata sallah ba a duniya face a cikin sallar sai ya ce subhanaka rabbina wa bihamdika allahumma ghfirli kaga abinda Allah ba shi umarni a waccan surar cewa ya gode wa Allah ya masa tasbihi kenan da tahmidi kenan kuma ya nemi gafara to sai ya hada shi a kalma daya ita subhanaka rabbina wa bihamdika allahumma ghfirli fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kenan ina mata an gane suka ce malamai anan mazala na faɗan wannan addu'ar ne yayin da ya ruku'u a madadin ya ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subhana rabbiyal azim to sai ce subhanaka allahumma a wata ruwaya ko kuma subhanaka rabbina wa bihamdika allahumma ghfir in yi sujuda ma a madadin ya ce subhana rabbiyal ala da kasaba ko subhana rabbiyal ala wa bihamdihi to kuma sai kawo subhanaka subhana rabb subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfir ma'ana ya halatta kai wannan addu'ar a sujuda ko a ruku'u inda ya tabbata manzon Allah yana yin su kuma kansu ma ya gama rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam suka ce haga duka wannan ya nuna maka in har Allah ya raya ka ka kai wani shekaru to ya kamata ka nawa kanka tattali da tanadi na komawa lahirarka ka fara shirin gamuwa da Allah kamata yayi kana hawa shekaru 50 60 to kuma ka fara aurecewa hayaniyar duniya kana sauke kanka nauyi da yake kanka na duniya ka koma harkar lahira zalla gurin karatu gurin karantarwa tasbihi sadaka a taimako duk abu da na addini ka koma san ka rage kanka tension na fata an gane da ga mutanen mu ya kai shekara hamsin sittin sai ya samu kuɗi sai je aure yar shekara goma sha takwas na fata an gane kaga ya ba haram bane ai halal ne ya halatta amma ko me ya hana kai kuma samun nutsuwa ba ga bane har ta fara aihuwa za ta fara kaza kaza kaza shekarar ka 70 ko shekarar ka 60 da wani abu kana sayo famfas kuma har yanzu ana masifa da kakan famfas to haka ne mana ba za ka sayo famfas ba eh a madadin ba ka da kin din waɗansu kuma na dole yanzu ka koma lahira ne kake fuskanta don gina lahirar ka to kuma ka dawo kanka da ƙara ɗaukan ɗawaini har yanzu ba haram bane ku gane fa ba haram bane amma mai hankali shi ne in ka kai waɗannan shekarun to ka tsawo cewa duk galibin hayaniyar duniya a same ka duk abin duniya ka jefar da shi hatta ba ture fa da ya kawo tsarin a aikin gwamnati ba ya ce na ga shekara 60-65 to ka daina aiki ka gama ya kanka ya buga haka yana gun bature dan ba za ka iya abin da yake so bai biya ka albashi ka cikin ka yanzu da kuma kai kai ritaya ka zauna ka ci fansho shikin to haka mu ko musulmi ai kamata kai ma ka shirya kanka kai ma yanzu ka gama duk abubuwa abin da ya yi ya yi wanda bai yi ba ka hakura ba zai yi ba ba shi kenan ba sai kuma ka fuskanci komawa gurin Allah ka shirya wa kanka da kanka komawar ka lahira ta hanyar dagewa da azkar kaga a yanzu kana matashi fafutuka ka fara yaya da mata da wane ne kullum kana hozulin babu lokacin da ka zauna maka cikakken ma ibada da ya kamata sallah dai kana kan lokaci amma baka da wani extra time da ka ware don ka zauna ka yi ibada sai fa idan ko Allah ya masu kuni ne ka samu damar zuwa ka je umara ka yi sati biyu a harami a gaba ka dora ce duk sai bauta in kai mai hawayo da yawa ne ke ina fata an gane galibi haka haka ne ko kuma kana da dabara a yanzu ma duk inda kake takwas in ce zuwa tara da dare ka dai da komai zaka je kai bacci karfe uku baccin ka ya kare ka tashi kuma ka dage da addu'o'i da sallah da istighfari kuma har ka sallar asuba kaga wannan ma kana kanka ne tanadin lahira ko kuma ka yi sallar asuba sai ka yi zamanka a masallaci kana zikirorinka karatun qur'ani salatin annabi kana zaune a nan akalla bayan sallah ka ɗauki awa ɗaya kana masallaci har fitowar rana sai kuma kai nafila ka raka'a biyu sai ka tafi gida har yanzu zama wannan kullun aikin ka ne ya shi ga alamu ne cewa kana gina wa kanka lahirarka na fata an gane amma ga yanzu ake rayuwa yanzu musamman kana rayuwa suka ce masana wai menene daɗi me jin daɗi a duniya eh in ka tambaye ka me jin daɗi me za ka ce me jin daɗi kwanciyar hankali to sai wa kuma me jin daɗi Eh a ce su ne masu kudin gari ya faɗa maka ai da tije ne dabara ya mana ai yana ga maka abin da suka dauka din dadi a duniya kenan kun gane abun wani ne in ya samu kuɗi ya hau babbar mota kawai ya zo ya wuce a cika wannan fasi wannan wane kenan shi shi kenan ya more wani haka yana ɗabi'arsa ina fata an gane wani kuma a shi kawai gida gini saboda ka shi kullum a gini yake kana daga cikin aiki mai wahala a duniya akwai kula da gini ma ko a tara maka laborori yan kwayan ka ce su ne ko su ma haisu ma haka ka wuni kana fama da su ka ta musu ashar har ka koyi zai haka babu daɗi a cikin aiki amma kuma burin su kullum a gini yake ka ce to jin daɗi shine idan abu uku ya faru a lokaci ɗaya dole ka ji daɗi kuma a wurin bai suka taruwa a lokaci ɗaya ba suka ce ka samu cikakken lokaci cikakken lokaci da baka da wani hayaniya faraga kenan ko sannan kuma me ka samu koshin lafiya kuma ka samu kuɗin da ka uzuri da shi ba sai tarin kuɗi da yawa fa wanda ka uzuri da shi kawai idan kana shekaru daga shekara goman ka na rayuwa zuwa shekara ashirin ko kuma daga sha bakwai zuwa shekara ashirin da biyar kana da lokaci cikakke a duniya kuma kana da lafiya an ka da kosisi ko ba haka bane za ka da kuɗi amma kana da time cikakke kuma kana da lafiya zai tambulin ya alkafura ya fita abuja ba abin da dame shi amma da kuɗi kuma ga tayin ba da wahala kowa a kansa zai iya bacci a ɗakin daga bayan karfe tara har azahar har la'asar ba mai tamar ina yake ba mai neman shi don ba ba shi wani aiki ba ba za ka kuci da muku ba to da ka hau kuma shekara ashirin da biyar ka fata nan ka yi aure inda ke mai hankali ne kuma ka yi kaza in zama kaza to fara lokacin kuma ka fara rasa lokaci ina fata an gane kokarin ka samu kuɗi ka yi gida ko ka tara kuɗin aure bare yanzu ga kuɗin nan ya mutu in za ka yi aure budurwa a yanzu akalla miliyan ɗaya ko biyu ko kaza ko ba haka bane ko gida haka da kullum to to yanzu kuma ka yi auren ma to ƴaƴa mata zan ƙara aure zan yi waye zan je haji to kullum kana kokarin mai kozulin tarawa ba ka da lokaci sai ka waye gari ga abinci an kawo ma kana aiki kana ta fafutuka baka ci abincin ba har ya huce har ya sanyi har ba zai ciwo ba ba ka shi ba ta ga a da duk ƙwarsa ta masu kuɗi ne ko ta masu bizi ne mutumin da ke bizi aiki ya mara yawa ga abincin bai ci bane har ta kan cin abinci ya zama ƙwarsa ina ba ta an gane so haga ga kuɗin kana samu a ba da lokaci sai ga lokaci ka yi sallah na fula a ɗakin ka a kan sallah ya fa kawai kai bacci ga gadonka a shirye amma baka je ka hau ba kuma ya gaji kawai a salatu saboda ka gaji za ka taimaka wani har shekara arba'in zuwa hamsin kana wannan irin kirkin kawai yanzu kai nauyin mutane ne ke hawa kanka ɗayanka sun fara tasowa wani makaranta za su yi sana'ar mai za su yi ya za ka yi da su ya ta tunani kullum a kansu ya tunani kawai kan ya'yanka ƙannanka waye ɗinka kasuwancinka ko aikinka na yi digiri inda ina aiki inda ne masar haka shi ma ciwon kai ne na ga masar inda ne phd shi ma ciwon kai ne ba ga bane to kullum kana wannan hulɗin har ka kai shekara sittin yanzu kai sa ka je sittin ka samu kuɗi aikinka ya ragu ko baka da lafiya baka da lafiya ga lokaci cikakke ga kuɗi a dankare a kamar ɗanka a shaƙe ga kadarori ga waya ko baka da lafiya in ka sa in kai marin sa ce maka karka sha zaƙi karka ci nama karka ci ta ka haiga masifa an gane haka shi kenan ka haiga masifa ya ce shi kenan jininka ya hau sukarinka ya hau waɗinka ya hau mandanka ya ragu ba ka dai masifu ga kenan kawai kai shi kenan kai ga masifa a kawo abin duniya ka sai yau sai dai ka ha bakin shayi babu ko sukari saboda an hana kahin sukari kaga shikenan to haka suka ce rayuwa galibi abu ukun nan bai cika haduwa a lokaci ɗaya ba ana samun waɗansu Allah ya musu to suka ce tunda haka ne wannan shine fassarar jin daɗi a gurin malaman falsafa to a addini fa ne jin daɗi shine bin Allah bin sunnar manzon Allah shine jin daɗi a duniya domin shi ne zai gadar maka da mai samun nutsuwa a zuciya bin Allah bin manzan Allah ita za ka samu mai ka samu peace of mind da shi kuma na haka sai ka dage da kiyaye abubuwa kenan to ga shi ita duniya gaba ɗaya ka tattara ta to babu daɗin ma shi kenan ga kuɗi mutum yana da su sun fi miliyan dubu amma ba a iya bacci sai ya sha ƙwaya ba zai bacci ba sai ya masa allura in ya fara baccin kuma lokaci sai ya wuce lokacin da ya kamata ya tashi saboda haka kawai ya gashi nan da shi kenan so Allah ya mu gama da juna lafiya da haka da jin daɗi shine bin Allah da bin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai Allah ya sa maka nutsuwar zuciya domin ta kuma nutsa zuciya ba siya ake ba Allah ne zai baka dan nashi ne shi kuma ba zai baka ba sai ka bi shi sai ka bi manzansa da ba ta ana ganewa ya sallake cewa ba a samun wannan sai an kuma mai zikirin Allah ya ce ala zikirin lahi ta ɗaminar kudu to shi ne bin Allah da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina muke ya ce fi hadar fatawul azim ya ce a wannan buɗi da Allah manzan Allah mai girma irtafa'at ratul islam a wannan buɗi ne na cin garin maka da yaƙi sai tutar musulunci ta ɗaukaka aka ɗaga fitar musulunci ta zama yanzu makka madina duk ƙasar larabawa ta da ƙarƙashin kulawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qamat dawlatuhu aka samu cikakke daula a musulunci wa sadadat ratu shirki wa kusurat shaukatuhu a wannan fatan makka ne kuma aka karya tutar kafirci duk wani abu da yake da alaka da shirka da kafirci daga nan kuma Allah ya karya shi ya zama na babu komai sai musulunci tsakanin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wara annasu zalika sai mutane suka ga wannan daga cikin kafirai to masu hankali zai gano to kowa karshen al'amari ya zo a yanzu ko ka bi musulunci ko ka kaskanta na ba ta an gane to masu hankali sai su kawo kansu su musulunta gaba daya shikenan ya ce fa da kalu fi dinillahi afwajan suka rika shiga addinin musulunci kungiya kungiya tawaga tawaga wa qaratan sallama wal muslimina manzon Allah ya yi farin ciki da shi da musulmi suka ji daɗi ya ce har la fatahul azim wa nasarar mubin da wannan buɗi da Allah ya musulunci mai girma da kuma tun nasara da Allah kawo mabayyana ba tilka sanin bayan shi kuda gama su a can baya mina sabad na haƙuri wal jihad da kuma yin jihadi wa tilka sunna da ta wata ga sunatullahi ta'ala wannan kuma dama shine sunnar Allah madawacin sarki a farkon abu zai kawo maka jarabawa da wahalhalu da fama da fafutuka amma idan ka yi haƙuri ka jure ka dage ka nace kuma sai Allah baka mai ɗaukaka da su nasara daga baya insha Allah kuma wannan sunna ta dala tsara a harkar zaman duniya a ko meye ma ko ba musuluncin za ka yi ba ko arnancin za a yi to da farko sai an sha wahala kafin a samu shugabancin na fata gane in ka bi tarihin turawa ko ne ba siya ba na wahalhalun duniya kafin zama su ne yanzu kuma suke juya duniya iya sarrinsu amma a baya sun sha fama sun sha kaskanci sun sha sai na kaɗe ka ɗauke ta lokacin da aka samu matsalolinta ta shiga ita ba kawai matsala a duniya sai wani shugaban ta zo ya rufe ƙasar gaba ɗaya ba za a bari ka shiga China ba kuma ba za ka fita a China ba saboda an samu annoba an samu fari talauci ya ce ko mu raya kanmu ko ɗin mu mutu haka ya ce musu sai suka waye gari duk abin da turawa za su yi na duniya su rayu to a china an yi aka san shi suna da kishiyarsa a china suka gina kansu suka yi ƙarfi suka yi takanori suka yi komai ma suka yi kuma suka buɗe ƙasar ya suka zama su ma dole a tafi da su a duniya na fata an gane haka ai ba ba wai dan kawai suna da yawa ba ne ba yawan kaɗai ba ne ƙarfin iliminsu da ƙarfin tattalin arzikinsu tsere-tserensu dole a tafi da su to haka shi ko me ma sai an sha wuya kafin a daɗinsa ba ya ce bayan wuya sai daɗi da su kuma samarin suka ce a wai bayan daɗi sai daɗi a gaba zai yi kuma ai bayan daɗi kuma sai wuya ai da ranar kwanan shiga musifa ba ya ce idan ka ga fulfula tana sheƙi to baƙin gimu ya sha wahala ma'ana ka ga tsoho yana shanawa ko ka ga tsoho ɗan gaye ya sa babbar shadda babbar boyin ya hau babbar mota ko ba ka bane yana ƙanshin manyan turarika yana kyautar dubu ɗari dubu ɗari biyu haka da sauransu wasan da yake yaro fafatawa yi ba wai yaron banza ba ne ina fata an gane ba yaron banza ba ne in ka jiwa ne ba banza ba in bai bi dare ba ya bi rana amma kawai ba ka komai kawai ka zama babba don kana kallon waya na ƙarya wani arziki da cigaba da har a naɗe ma ƙasa ƙarta ba da zo afirka ba amma kana fatan kai maka same shi saboda zolaya haka ba zai yi ba ai kuma anan ba abin da yake karatun zamanin baya yi dama na addini ya tsane shi bai ma san shi ba kuma so yake da muhimmanci babban yaro haka ne yanzu matasa ko shi babban yaro ne kuma ba abin da yake sai da fa kuma bai iya komai ba a duniya wanda ya dage shi ne ya yi digirin nan na shirme da ake na kwanakin nan digirin ƙarya-ƙaryan nan wani kusan siya ma ake ya gama digirin bai iya rubutawa a karanta ba amma ji yake tun da ya digiri yanzu zai samu da guri haka yake daukan kansa bai san abin abin ya kure ba yanzu Allah ka ganar da mu ya rena sana'ar gidansu da aikin da baban sa yi kuma hido shi na babban yaro sai ya ce maka ai ta kusa fashewa sai da kai ba shine yanzu an cinye su ko an cinye su ko ai kudin sa ka cinye ne fa ha kudin sa ka cinye sai malaki cewa to wannan shine sunnar Allah da ya shimfiɗa ta a ban ƙasa wato za a sha wahala sannan kuma a sha daɗi italati la taktalifu wa wa'aduhu alladhi la yukhalifu wanda shine sunnar Allah da tsara a duniya wanda ba canzuwa suka ce a zaman duniya duk wanda ya kwarewa a fasahar noma dole ya ka abinci a nan gurin ba maganar cewa shi musulmi ne ko arni ne a saboda Allah ne shimfiɗa duniya cewa kawai man jadda wajada duk wanda ya fafata zai samu ba ga bane yanzu wanda ake a duniya fa wani kowa kirkira da fasaha a harkar noma a duniya su ne isra'ila ko kana son su ko baka son su dole ne tunda ilimi suka yi suka fafatuka sai kuma yanzu duk imanin da zaka yi da shi duk wahi ko sai dai maka amfani a lahirarka amma a duniya dole ne ka zanto kaskantacce a idan su tunda baka da abin da aka ce ma in ban da zan shugaba Buhari da ce a koma a yi noma ya rufe boda muka ta ihu ko dawa yake mai noma ba a yi amma cikin shiga takwas da ya yi sai aka zo duk wani wanda yake karkara yana da arziki a hannunsa ba gaba ne to da gwani na gona ya zo sai ya buɗe bodar ba gaba ne to yanzu kuma ya ga tafiya an fara su cewa ko to haka ne abu in dai ka nema Allah kaddara duniya kawai zai baka wanda ya fi ka ilimi ya fi ka kere-kere dole kira ka siya ba abin da ka sani sai dai yi maka mota ya ce mata end of discussion kuma shekara ɗaya ko wata shida sai ka ta kuma continue discussion ko yadda za da siya sai yi maka waya ya ce mata aikon wane ne 16 bayan wata yi kuma ce 17 bayan wata uku kuma 18 saboda kai balidi ne ka sai wannan dubu ɗari biyu kuma ka kalle su ba wani abu da sanda musu ba cikin su kusan abu ɗaya ne kai zane sun ja mata sai ta maka wani ɗari biyu wani ɗari uku inda kai mai ƙaunar mai ƙaunar abin ne sai ka sai da tafa kuma ɗari da hamsin ko ɗari ɗaya sai kuma ka sai wata haka har ka mutu kullum kana tambayi kana tara masa kuɗi da wai ai wani ba zai fahimta ba ne wani ba zai gane ba ba ka fita ƙasa ƙasa a ƙauyewa yake don miliyan ɗaya yanzu a ƙasar nan ha ka dawo lissafin da kowa da gane ko yanzu kana maganar miliyan ba za gane ka da wuri ba dubu ɗari ɗari biyu shi kenan kowa ya gane da ake nufi yawwa wanda yake bari yanka birane irin su Kano yake ce miliyan kaza kowa ya gane su ma yawwa to kaga menene faru haka Allah tsara duniya in je ka nema ka iya kere-kere ka iya ilimi ka iya fafutuka sai ya zanto ka fi wanda baya fafutuka ko ba ka bane ba abin da ya iya shi baya sai baya sayarwa noman nashi ma har yanzu irin na shekara 100 da ta wuce har ko ai ba zai ci abinci ba ya gama noma ya gama shan wahala ta iya samu nawa buhu biyu ko uku ba ka bane to wannan kuma an bahi dabaru da ilimi da kaza da kayan aiki sai ga ya samu buhu ɗari gobe wata masallacin nan ba an koya maka wani tsarin ilimi na noma sai ka noma abin da kai buhu ɗari biyu a iya ɗan gudun da yake ta mamaki ko ba tsafi ba ne ilimi ne yanzu ba an fara gani ba za ka maka wani taki a leda za ka yana siya kana ta fama da feshe-feshe za ta gana a leda ɗan ƙanƙani kamar ranka ya ɓata maka hanye to amma ya fi wancan ƙaton buhun mahimmanci in ka tafi duk da ke buhu ɗari za ka dana kayan amfanin gona to ba sa ma duka za fatanya fasu ba sa zan fatanya sai shi ake na ciyarwa ba fita a gonar sai wani duka zai da dukawa ne za ka samu to haka ilimi ne wanda suka ƙirƙira hanzu hatta kiwo an kawo na zamani ka biyu ko dabbobi guda biyu sai ka samu riba da jin daɗi na wanda ya fi dabbobi ɗari tana ta tafiya a sace wannan a je ka duk wannan ya zama ƙauyenci so haka ilimi ne to haka Allah tsara duniya duk wanda ya fi ka ƙwarewa da ilimi zai fi ka tsara rayuwa ta fi daɗi ta fi sauƙi a gurin sa saboda Allah ne ya horewa a horewa su yace kuma haka ne da alƙawarin Allah wanda baya sabawa ga mutanen su da musu kai kama qala azza wa jalla saboda Allah ya faɗa innal arda lillahi lalle ita kasa ga baki dinta lillahi mulkin Allah ce yurisu ha man yasha min ibadihi Allah na gadar da ita ya bayar da mulkin kasa da mallakarta da duk abin da ke cikin ta man yasha ga wanda ya ga dama ko ba ga bane sai Allah ba wanda ya gida ma ba fa wanda yake so ba yanzu a cikin duniya arna ne Allah na san su ba san su amma me suna da hanyoyin samun duniyar ne sai Allah kuma tun da ya tsara duk wanda ya bi hanyar zai samu wannan duniyar sai ka ba su da kuma musulmi din ga ilimi ga addini ga waye amma ka mai da kanka bacci sai hira ko ba ka bane ka tsika tashi ka tsika motsa kullun kana hama da cewa baka da shi baka da shi ka ga yaro matashi a haife shi a garin gashuwa ta faɗa ko da yaushe a haife shi a gashuwa Allah ba shi lafiya ko ba ka bane kuma shekarar sa 25 kuma ba shi da sana'a ko ba shi da kosisi kuma a gashuwa yake ba a wani gari ba ta ga wani ainihin wahala ya kuɗi wahala samun abu shi hana kansa ga harkokin abin yi da yawa ne ka je ka yi kaza in ba kaza ka yi kaza in ba ga abubuwa na albarka da yawa wanda ka kama Allah zai tafi kuma ka samu abin da ka samu dama ba zai yi ba shi so ki a samu wani katon shago kamar masallacin nan girman sa a ce shine manaja ko bai iya wani bai ma san da ake tara kwasama ma bai ma iya ma na abu afirka ba ma bai san ma ya za a yi bayani ba ma kuma ga ke buri a rayuwarsa so kuma ko a lahirar ne harkar addini ita ma haka ne wanda ya karatu ya bi malamai ya samu tarbiyya a gun malamai za ga daban yake da wanda karatun da yayi na syllable ba ɗaya suke ba wala ba ɗaya suke ba Allah ba ɗaya suke ba to Allah ya alƙawarin cewa lalle mulkin ƙasa nashi ne kuma yana gadar daga ƙasa mana ya bayar da ita liman ya sha'u ga wanda ya ga dama min ibada ga cikin bayansa sawa'un musulmi ne ko kafiri ne tunda Allah tsara duniya duk wanda ya fafutukar kaza mai neman ilimi in yi ba hanyar neman ilimi sai Allah ya bashi wa ya gaya maka kwakwalwar bature da bin ta kwakwalwar dan Afirka wa ya gaya ma ba ba ba ba wanda ta maka bambanci amma me yasa suka suka kaire kaire saboda sun samu damar su kuma sun tsaya su yi sai kuma ka samu damar baka tsaya kai ba shine kai wani kuma ya tsaya yi ba ba kuma taimako akan yabin ba dole zai hakuri zauna amma za ka ba da dama a kawo abin da ya kamata menene ba za a kera ba a najeriyance babu shi babu in aka ba da dama a yi amma ba zai maka to zaman da ake yanzu ilimin ma da kare nan na firamara kashe shi ta kare na sakandiran ma ana ƙara kashe shi sai a gari nan da shekara ashirin taron waɗansu ɗibgaggu za a yi kawai ɗibgaggu ne babu ilimin abokun babu dama na addini a ce wai ɗalibi zai zo ya gama SSCE fa wai an halatta a rubuta mara amsa akan Allah ya kafa wannan wadansu amana ne wadansu amana ne wannan to me ka so ya zama gobe ba da makoma kenan ba shi da makoma kenan ina ga mutum ya gama digiri fa amma ya rubuta ya rubuta amsa shi din da ya rubuta amsa da ya rubuta a jaraba digirin wallahi ba za ka iya karantawa dan bai san me ya rubuta kuma dole a za ta so a rarrufa ya za a yi a ba shi kwafas ne ma sai ga yaro ya ka maka na gama digiri malam to Allah sa albarka me ka samu sai ka maka ya samu second class zowa to wannan abu an nuna mutane ne Allah shekarun ba Allah wallahi mutum kuka ma dan ya tawashi wannan abu second class fa kuma lowa amma ya ji cewa yanzu ya gama me ya rage mana sabis an ci amanar al'umma Allah la matasa so Allah ka tsare mu saboda kowa ya farkar da kansa da kuma zuri'arsa ya ce wal'aƙi lil mutaƙina kyakkyawar makoma a samu kyakkyawar makoma wannan kuma sai ga almutaƙina masu kiyaye dokokin Allah za ka iya samun duniya a samu ɗaukaka ba ga tura nan ba a samu ɗaukaka su yi ƙere-ƙere idan sun wuce masu sun wuce duniya fa sun shiga sararin samaniya sau tsawon shekaru kuma gaba ne za a je sararin samaniya a yi kaza a yi saboda an ci gaba an mutu duk abin da kake tunani ƙere-ƙere za na maganar nan gaba fasahar ai ɗin da nake fa ta shigo yanzu duniya ana hira da wannan mutumin a wasu nashi bilgit na kwasa nake cewa nan da shekara goma ko ashirin a turai duk wani mai aiki zai rasa aikinsa haka ya ce ya ce likitoci za su rasa aikinsa gaba ɗaya domin za su ƙirƙirar robot zai aikin likita inda za ka tafi wasu ƙasashe a duniya za ka je otel na cin abinci restaurant ko otel a baka sukuni ba ɗan adam a cikin ma'aikatan duk robot ne ya ma sanar da zuwa ya baka daki ya raka ka daki ya ma sanar da zuwa ya kawo maka abinci duk baka san ma ba eh saboda an sun ci gaban da abin nan yanzu ka tafi kasayen turai ko china maganar wai ka sai kayan mutum kamar tarin sufa duk an wuce shi ya sun wuce Allah wani abu kuna gari ana yi da waya ba kuna ko na abin kurukin ne kuke masa ba wannan abin kawai wani abu ne kamar tsakanin kawai wayar ta ka ba haka wani ko daga an yi haka shikenan an wuce gurin ka kawo kati ka bada duk an wuce shan za turai kana yawo da kati a hannun duk an wuce wannan artificial intelligence haka suke yana abu nan gaba suka ce sai an waye gari duk wani wanda ka sani da likitanci da aikin soja an da ɗaukan mutum haka zai waye gari kowa ba da aiki kira saboda kullum sa kan kirkira da wani waye su amma duk wannan fa aikin banza ne saboda wala aqibatu lil muttaqin kyakkyawar makoma ka mutu da imani ka gamu da Allah lafiya ka shiga aljanna wani kuma sai wanda yake da attakawa ina fata an gane ai duk abin da ka mallaka a duniya ko me ka zama a duniya in dai mutum ya mutu ya shiga wuta ai karshen bala'i kenan ai karshen bala'i kenan sama shi mumini a nan ayar hagala na mana albishiri cewa eh an wuce ka tsokar ka damu ka rike Allah da manzon Allah da gaske sai ka samu ka kyakkyawar rayuwa a duniya gaba ɗaya a duniya abin da kake da shi da wuce dubu ɗari ba amma kana ci kana sha hankalinka a kwance asirinka a rufe har ka mutu cikin salama ba ruwanka ma da kallon waɗancan abubuwan ba ya da ne ka ba fatanka ka cika da imani to sai Allah tsare ma imaninka ka mutu da imani kuma ka gamu da Allah lafiya shi kenan salamun qaulun min rabbir rahim na fata ana ganewa to ga dai har yanzu kai mutum ya dage da bin addini sa abin da yake sa nasara shine bin Allah da manzon Allah Allah ya samu dace subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi